يسألون عن القبر والمسجد قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أيمة الشيخ إدلنا بهذا المعبري ولتعرفين أن الله بالزفر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما اسم كثير منافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم آياتي لعلكم تتفكرون الحمد لله من أقول الله تبارك وتعالى da ya sake haɗa mu wannan rana ta sha biyar ga watan Ramadana shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar daga hijiran sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da ashirin da biyar ga watan uku shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu miladiya don ci gaba da karatu a cikin wannan sura na suratul baqara a wannan masallaci mai albarka na wannan anguwa ta rubiji Allah tabaraka wa ta'ala ce yas'alunaka anil yas'alunaka anil khamri wal maisiri ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam suna tambayan ka abin da ya shafi giya da kuma caca a wato nazalat fil khamri arba'u ayati yace abin da ya shafi giya an samu ayoyi har guda hudu suka sauka zuwan musulunci ya samu larabawa sun saba da giya saboda haka kai tsaye rana ɗaya ba zai yi hana su ba to sai ƙura'ayi addinin musulunci ya zo yana bin abun daki daki a hankali a hankali ana cire musu ita a cikin ransu a hankali a hankali saboda haka da ya zo ya same su ainihin aka yi shekara goma tukunna a tabbatar da kalmar la ilaha ta tabbata cikin zuciyarsu zaman da aka yi makka gaba ɗaya ba haramta giya ba shekara goma sha uku sanda aka dawo madina sannan aka fara magananta Allah tabaraka wa ta'ala ce suna tambayan kakan giya da caca ce nadar fil khamri arba'a ya ce ayoyi guda hudu suka sauka akan lamarin giya aya ta farko fadin Allah tabaraka wa ta'ala min samaratin nakhili wal anam yattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana abin da ya shafi 'ya'yan dibino da inabi shi kuke haɗawa ku yi maye da shi sannan ku samu arziki mai kyau haza awwalu ma nazal fil khamri wannan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala fara saukarwa akan giya hazi al aya madahil khamr wannan aya ta yaba giya ta ce masa sakaran wa rizqan hasanan maye da kuma arziki mai kyau ma'anan za su yi maye sannan kuma wanda suke wannan sannan za su samu arziki da giya fastabaha almuslimun shurbul khamr sai musulmai suka ga tawayi tun da haka ne suka ci gaba da shan giya a wannan lokaci din to sharibuha wa hiya halal hatta sa'ala umar bin khattab a lokacin da yi ba haramta ta ba har da sai na umar ya tambayi sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya rasulullah salillaha an yi bayyana lana fil khamri bayanan shafiyan ya ma'aikin Allah ka tambayi Allah ya bayyana mana hukunci wanda yake wanda za mu samu waraka akan sa kan lamarin giya Rasulun Umar wannan tambaya yace hadhihi al-khamr tughayyib al-aqla saboda wannan giya tana tafiyar da hankalin mutum wa tati bil mafasid tana kawo tana ja wasu abubuwa na barna wa hadal maitir haka shi kuma caca allazi yajidu fil insan mala fa'il bila kulfa wanda mutum zai samu dukiya mai yawa ba tare da wahala ba salillah tabaraka wa ta'ala an yubayyana lana hukumu al hukum ka tambayi Allah ya bayyana mana hukuncin waɗannan abubuwa guda biyu shikenan fa nazalat al aya thaniya sai wannan aya ta biyu ta sauka cewa yasalunaka anil khamri ya rasulullah suna tambayan ka kan giya wal maisir da tata ma hukumuhuma me hukuncin su addini kul ka gaya musu fihi ma ai fi ta'atihi ma ismun kabirun ta'ammuli da su akwai zunubi mai girma lima ya hasulu bi sababihi ma min al mukhasama saboda abin da yake faruwa sababiyan giya na mukhasama mutum ya ringa jayayya da mutane ya ringa fada wal mushatama da zagi yara suna tabo suna zagi saboda giya wa qaulul fush da faɗan magana na alfasha duka idan mutum ya yi ta'ammuli da maye za ka ji waɗannan abubuwa suna cita to Allah ya ce akwai zunubi mai girma saboda waɗannan abubuwa da giya ta hada sannan wa manasi'ul linnas akwai kuma amfani ga mutane bil lazzati wal farhi fil khamri wurin jin daɗi da suke yi na shan giyan da suke yi da kuma farin ciki ko da suna cikin bakin ciki don sun sha za su je cikin farin ciki to saboda waɗannan abubuwa biyu sai ce to akwai amfani ga mutane wa isabatul mali bila kaddin fil maisir da kuma samun dukiya ba tare da an wahala ba abin da ya shafi tata falamma nazalat hazihi al-aya wannan aya ta biyu da muke karanta yanzu lokacin da ta sauko shari'a ba da sahabal khamr wa taraka ba'dhum wasu daga cikin sahabbai suka ce tunda haka ne Allah ya ce akwai zunubi mai yawa a kansa saboda haka mun bar giya wasu suka ce ya ce aiwa manasu'il linnas akwai amfani kuma ga mutane saboda haka suka ce ba za su bari ba wasu kala ba'dhum manasu'il linnas innahu yatanawalu al-manasi suka ce za su yi amfani da shi saboda amfani wa kala ba'dhum fihi ma ismun kabir innal ismal kabir la fa'ida fi wanda suka bari kuma suka ce ai babban zunubi ba fa'ida a ciki saboda haka sun bar giya saboda ismul kabir da Allah ya fada sai Allah ce to da giya da caca duka wa ismuhuma ma yanshau anhuma min al-fasid zunubin da ake samu in an yi su da wanda suke haifarwa akbar min nafsihima ya fi girma kan amfanin da ake samu ko da akwai amfani amma zunubin da cutarwa ya fi amfanin. Saboda haka, lamma nazar shariba halƙo wamtana al'akirun, akharun, wasu sai suka hannu, wasu suka ci gaba da sha saboda sun saba. Faƙala Umar, sai sai yana Umar da shi ne dama wannan tambaya, sai ya ce, Allahumma, bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan, Allah, ka bayyana mana a cikin giya bayani wanda yake warkekke wanda zai warakar mu samu waraka da shi Allah ka bayyana mana sai na ya ƙara wannan addu'a shikenan sai na Abdullahi ibn Abdurrahman ibn Auf ya kasance yana cikin wato agani Hausa sahaba mawadata shikenan sai ya shirya walima lissahaba ya shirya walima wa sahabbai fa akalu wa sharibul khamra aka shirya walima suka ci abinci sai aka sai aka kawar da giya tunda lokacin ba haramta ta gaba daya ba shikenan aka ci aka sha giya fadar shi salatul maghrib shikenan lokacin sallar magriba sai yayi fa qaddimu wahidan minhum wa huwa sakarat sai suka batar da daya a cikin su yayi tatil yana cikin maye suka ce wuce musalla wannan sahabi da ya wuce faƙara suratul kafirun sai ya karanta kuliya ayyuhal kafirun wa hazafa la'at kullan duka lala na ciki sai ya shafe su kuliya ayyuhal kafirun la abudu ma ta'budun sai ta abudu ma ta'budun ya ku kafirai zan bauta abin da kuke bautawa wala antum abiduna ma abud sai ce wa antum abiduna kuma za ku bauta abin da nake bautawa ni fa ina nan zan bauta abin da yake bautawa ya ringa cire laladin wa ana abidun ma abatun kenan ni zan bauta abin da yake bautawa kuma kuma wa antum abiduna ma abudu kuma to da ya karanta wannan sai magana sai ta yaɗu a kai sai sai na umar ya ƙara addu'a ya ce Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan Allah Allah ka bayyana mana kan lamarin giyan nan bayani wanda zai warkar da mu shikenan sai aka saukar da ayan la taqrabu salata wa antum sukara ta tala kuma taqulun kada ku kusanci sallah matikar kuna cikin maye sai kun san abin da yake faɗa saboda wannan bai san abin da yake faɗa ba ya sa ya faɗi waɗannan abubuwan da ya faɗa faƙara ba zuhun harumat sai sashin suka ce to shi kenan tunda haka ne ta haramta a gare su faƙara ba zuhun harumat fi auƙatin sallah fakat wasu kuma suka ce a iya lokacin sallah ta haramta tunda Allah ya ce kar mu kusance ta muna cikin maye sallah faƙara ba zuhun ya turkul kamra idza asbaha hatta yusalli khams wa ba'd yatanawalu al-khamra wa yabitu sakaran sai wanda suka ce ba za su bari ba tunda an ce iya sallah ne sai su waye gari su yi sallan asuban su azhar la'asar magariba isha za su kwanta bayan isha sai je su sha giya sai su kwana cikin maye kafin asuba ta sauka Allah ya ce kar ku sanci sallah ana cikin maye sai sai suka ringa yin haka ah idan ya waye gari sai waye gari sahiyan ba maye wai salli wa qala umar sai na umar dai bai gaji ba sai ƙara cewa Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan Allah ka bayyana mana al'amarin giyan nan, Allah ka kawo mana bayani wanda zai warkar da mu. Shikenan Allah ta baraka tala sai saukar da ayan nan ta yi Allah zina amanu inna mal khamru wal maisiru wal ansabu wal izlamu rijzun min amri shaytan fastanibuhu la'allakum tuflihun. Inna ma ardi shaytan yuqiya bainakum al adawati wal baghdha fil khamri wal maisiru sidqan zikrillah wa ani salat hal antum muntahun? Allah ya ce ku sani ya koyi lokacin imani ku sani giya da tata da gumaka da azlam kemare da suke amfani da shi wani abu ne da suke amfani da shi kaman ta bangaren gumaka amma suna kaman istikhara ne da shi to duk waɗannan abubuwa daura ne daga cikin aikin shedan ku nisance su tabbas idan kun nisance waɗannan abubuwa za ku samu babban rabo domin shedan yana so ya aukar da gaba adawa da kiyayya tsakaninku a cikin abin da ya shafi giya da kuma tata jiya in kun sha za ku yi fada tsakanin ku duk abu na gaba zai faru caca duk wanda ya ci kuɗin ka zai zama abokin gaban ka a caca saboda haka shi dan yana so ya aukar da gaba da kiyayya tsakanin ku a cikin wannan sannan wa yusuddakum an zikrullah yana so ya yusuddakum ya toshe ku gabarin hanyar Allah tabaraka gabarin ambaton Allah duk wanda ya sha giya to ba shi ba zikirin Allah sannan yana so ya toshe ku gabarin sallah to shin za ku halu za ku kawo ƙarshen shan giyan da kuke yi ana saukar da wannan aya sai Umar ya ce Allahumma in haina, Allahumma in haina. Allah mun gama mun zo ƙarshe Allah mun hanu mun gama mun zo ƙarshe mun hanu sai na warsa ringa faɗan haka shikenan fahurimatul khamr min yawma idhin sai zama giya ta haramta daga wannan rana fashtadda tahrimuha haramcin ta sai ya ƙara tsanani ashadda tahrimin wato haramci mai tsanani wa tahrimul khamr wato shine haramta giya saboda da Allah ya ce a nisanta sai kuma ka fitar da haddi duk wanda ya sha za a masa haddi bulala tamanin saboda haka sai zama ake sai na alikar ramar lawaje na cewa saboda munin giya sai na lete lau subbal khamru fi bi'irin wa bunyatil manara alaiha la wazinu alaiha ita da za a dauki giya a zuba cikin rijiya sai a ɗauki a zo gina masallaci a kan wannan rijiyar sai a gina minari don da in za a kira sallah za a hawa wannan minarin na masallacin ne saboda mutum ya kira sallah ta isa ko ina ba abin da zai kai sauti nesa ya ce to da za a tona rijiya ko a rijiya a sa giya a ciki a gina ko minari a kan rijiyar ka giya a cikin rijiyar yake ba cikin minarin ba ya ce a ce in hau in kira sallah ba zan hau ba saboda munin giya yana cikin wannan rijiyar ya ce da za a ɗauki giya a a zuba ta lau subba filbar a zuba ta cikin kogi fan kashfa filbar wa nabatul hashish la arahu dawabi a zuba giya a cikin kogi sai kogin ya kafe sai ciyayi saboda damshin wurin su fito ya ce wannan ciyayin wallahi ba zan ba zan yi kiwon dabbobi na kansu ba saboda menene saboda munin giya in ji sai na aliyu karramallahu wajahu sannan yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita giya Allah ya tsinewa sharibuha mai shanta wata haƙiya da wanda yake shayar masa ita wa asira da mai matsota da wanda aka matsowa ita da mai sai da ita da wanda aka sayowa da duk wanda ma ya ci kuɗin giya wa hamiluha da wanda yake dakonta ko aiki yake na ɗaukan kaya to ba za ka ɗauki abin da ya shafi giya ba da wanda yake dakonta da wanda aka ɗauko giyan aka kawo masa ko aka yi aka yi masa safaran sa kina aka kawo ko ba shi zai sha ba in aka kawo masa ko da zai so shi ma ya shiga la'ana duk waɗannan Allah ya tsine musu akan lamarin giya walaka jibrilu ya zo wurin sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah madaha arba khis arba khisalin fi Ja'far Tayyar Allah ya yabi Ja'far da ɗabi'u guda hudu saboda haka sai mala'ika jibril bai gaya wa manzo Allah su dabi'u bane ba sai na rasulullah sallallahu sai ya kira Ja'far dama dan dan uwansa ne dan babban sa ne Abu Talib sai ya kira shi sai ce ma arba khisalin mada Allah fika fil jahiliya wasu halaye ne yake da su wanda Allah ya bai ka da su tun lokacin jahiliya ka kiyaye su sai ce wallahi ya rasulullah laula anna Allah akhbaraka ma akhbartuk ce na rantse da Allah ya ma'aikin Allah ba dan Allah ne ya baka labarin nan ba da ba zan gaya maka ba amma Allah ya riga ya gaya maka wannan yace to ana ma sharibtu khamran qattu ma sharibtu khamra qattu ban taba shan giya ba ko so daya tun lokacin jahiliya yace shi bai taba shan giya ba wannan shine dabi'a na farko yace li'anni ahwaju ila ma yazidu aqli mimma yaziluhu abin da yasa ba na shan giya ina bukata abin da zai kara min hankali ne ba abin da zai kawar min da hankali ba giya kuma tana kawar da hankali to hankali da nake nema kullum ya karu kuma ina amfani da abin da yake rage hankali yace shi yasa baya shan giya wasani na biyu ma abattu sanaman qattu li'anni ra'aytuhu la yadurru wa la yanfa yace tunda nake ban taɓa bautawa gunki ba domin naga gunki baya amfanarwa baya cutarwa shi kansa ba zai amfana da kansa ba ko kuda ne ya sauko a kansa Allah ce ba zai iya koran kuda a kansa ba to kaga shi kansa bai amfani kansa zai kuma ya amfani wani saboda haka na gane baya amfanarwa baya cutarwa shi yasa bana bautan gunki a na uku yace ma zanaitu qaddu fil jahiliyya li'anni ghayr la uhibbu an yamassa nisa'i wala banati wala yuhibbu an yaf'ala bi la af'aluhu li ahadin yace tunda nake ban taba zina ba tun a lokacin jahiliya ko soriya yace dalili saboda ni ina da kishi tsanin kishi ba na so in ga wani ya taba iyali na ko yayana saboda haka tunda ba na so wani ya kusanci iyali na ko yayana da lalata saboda haka ni ma ba zan aikatawa wani ba tunda duk wanda zan yi ko iyalin wani ne ko yar wani ne saboda haka ba na aikata wannan aikin na hudu yace ma ka zabtu kaddo li anni ra'aytu anna al-kadhiba dana'a yace ban taba ƙarya ba ko so daya saboda na san ƙarya gaskanci ne saboda haka baya ƙarya yace waɗannan abubuwa hudu ne dalilin da yasa Allah ya shi da su to saboda haka waɗannan duka abubuwa ne misal ne tunda Allah ya bi Jafar da shi ana buƙatar kowa zama ya yi ta halli wato ya yana da irin waɗannan ɗabi'u ya kiyaye waɗannan abubuwa abin da ya shafi giya a shari'a ta rashi akan cewa kullu muskirin khamrun wal khamru halal haramun wa kullu muskirin khamrun wal khamru haramun dukkan abu mai tamaye giya ne giya kuma haramun ne abin da yasa aka ce giya haramun ne saboda suna tamaye to malaman usul suke suna cewa duk abin da ya ishtiraku fil illa za a bashi hukuncin wancan to saboda haka duk abin da za mutum zai amfani da shi in dai zai aikin da giya yake yi na kau da hankali to shi ma haramun ne ko masu amfani da ƙwaya ko abubuwa da matasa suke amfani da shi na sholi ko abin da ya wuce wannan na kashin kadangare ko kota ko masayi duk waɗannan abubuwa da ake amfani da su in dai za su jawo su kau da hankalin mutum to shikenan sun zama haramun inda zai kai da hankali to shi ma zama haramun sannan abu na biyu caca shi ma duk abubuwa da ake na caca na zamani yanzu in dai sunansa caca za ka sa mai jabit ne ka sa wani abu ka yi wani abu na caca to haramun ne da wanda za a yi shi a intanet da wanda za a yi shi za a yi duk caca ne in dai wani abu da za ka saka ka yi caca ne to wannan mutum ya nisance shi in dai zama caca Allah ya haramta ya ce a nisance shi yana daga cikin rijisu shaidan daura na shaidan to bayan waɗannan abubuwa da Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta na giya da jata a wannan aya da kuma bayanin tadarruj musulunci yanda ya bi a hankali saboda haka wannan musulunci yana koya mana idan ka zama mai da'awa ko ka ga wani yana aikata wani aiki to ba kai tsaye za ka kore shi akan aikin bane da hikima a hankali duk muddin mutum ya gino akan abu ba ranar ɗaya za ka canja shi ba a hankali a hankali ake rigewa kana rige masa a hankali a hankali har ya zama ya bari amma kai tsaye rana ɗaya ka ce ya yanke abin da ya riga ya saba kai ko marar kyau ne to za ka wahala kai da shi gaba ɗaya a saboda dama mun shiga ayoyi hukunce hukunce sai tambaya na biyu Allah ya ce wa yasalu naka ma za yunfiqun wancan tambayan da Amr ibn Jumuhin yayi to har yanzu dai itan ne ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam suna tambayanka me za su ciyar ne ma kadaru dan an gaya musu suwa za a ciyar to yanzu me gwargwadon abin da mutum zai bayar kullum an fi afuwa ya rasulallah sallallahu alaihi ka gaya musu su ciyar da alfadil anil hajat abin da ya rage akan bukata bukata kuma na lada ba bukata na mai hadama ba abin da ya rage a bukata don abubuwa da yawa muna yin fauƙal hajat ne muna yin sama da bukata ne a sayyidina sayyidu musayyib a lokacin kalifancin umayya sai kalifa ya turo aka rusa dakuna da sayyidina rasulullah sallallahu alaihi yake dakunan manzo Allah sallallahu na gidansa na dakunan matayensa saboda za a gyara masallaci za a bunnan sai sayyidu musayyib yake kuka aka ce me ya faru rusa dakuna kuma za a sabunta za a nan yace wallahi yana tausayin yan baya ne da ba sa su riski waɗannan dakun da suka tara jikin sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma yace abin da zai fi burge ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dakunan da ya zauna kana daga hannunka zaka tabo rufin saboda menene ba sa yin fawqal haja ai me muradi rufi ya tare maka diga ruwa to lokacin da ka daga gini yayi tsawo da wanda ya gini gajere dukan muradin ɗaya ne kawai a shiga kunta kan ruwa ya sauko sannan kuma za ka yi tsayawa ɗakin kanka ba zai taɓa rufin ba to amma ɗakunan manzon Allah ya ce in an daga hannu za a taɓa rufin to ya ce amma abun mamaki kuma za a je zamanin da ta tsawon na filbuliyan mutane suna gasan tsawaita gini kana ganin na gini makwabcinka ya yi kansa za ka ce a karna ka zama ƙasa da nashi kai ma ka ɗaga ɗagawa ita ɗagawa faƙal haja to wannan sama da bukata ne saboda ba shi ne bukatar ba. Iya na bukatar shi ne abin da zai zama ya, ya, baka abin da zaka kwana a ciki ya kare ma ruwa da rana, shi ne iya bukata. To wannan duka faukal haja ne, to saboda haka sai Allah ya ce ku ciyar abin da yake iya daɗin bukata. A in kun wadata bayan alfadu yan haja abin da ya saura bayan bukata. Wala tunfiqu man rajuna ilayhi wa tudayyu anfusakum. Kar ku zo ku bayar da abin da kuke bukata ranku yake bukata ku zo ku tozar kanku abinci ne yau da za a yi shi kada yake da shi zaka riba shi yau sai ne zai koka ma bayar da abinci sai ka dauka ka bashi to sai ka dawo kuma kai ma ka yi tagumi cikin yara ka haddasar da kanka iya na yau shine iya haja abun da ya saura akan na yau fadil ne fadil ne ya saura akan bukatan yau saboda baka san zaka riski gobe ko baka zaka riska ba sannan gobe kuma za ta zo da arzikinta saboda haka sai ce to kada ku bayar da abin da za ku zo ku jefa kanku cikin wahala ya ƙura rasul sallallahu alaihi wasallam ibda bi nafsi thumma bi man ta'ul abdul sadaqa ma kana an zaril gina sai na rasul sallallahu alaihi don ka tashi ka fara da kanka ka samu dukiya to ka fara da kanka kai din ka biya bukatunka yes ka biya to sannan wadda ɗawainiyar su yake kanka shi yasa wata mata wata ta ɗauko ta ce za ta kawo sadaka wurin sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam zainab sai mijinta ya ce "A, ga ni nan na fi ina buƙatar sadaka kuma ki ce za a kai a ba wasu ce a ai za ta kai manzo Allah ya ba wanda suke fi bukata da aka je sai ta bi ya bi ta aka zo yace Zainabu ne ta zo ta Zainabu ya faɗa ce me ya faru wai ta sadaka ne za ta bayar kuma na ce ni ne mabukacin wannan sadakan ta ce a za ta kawo ya ce a ki ba mijinki shi yafi bukata saboda haka na kusa ka fara da wadda kake ka fi kusa da shi sannan yace yadul ya khairun min yadis sufula harin da yake bayarwa na sama ya fi hannun da yake ƙasa wanda yake karba saboda haka wa ma zalik yace amma fa duk da haka cewa bayar da bayan bukata to amma mutane suna kan matsayi ne na imani kowa yana bayarwa ne gurgudun matsayinsa na imaninsa yace an faɗa abubakar jami'a amalihi wa qarrahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai na bakar ya bar duk abin da ya mallaka sannan manzo Allah ya tabbatar da shi akan haka bai ce a ka rage wannan ka mai da wani gida ba a shi an tabbatar da shi akan haka sannan talaban nabi sallallahu alaihi wasallam yawman infaq fi sabilillah dalili wata ranar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ta fi tabbuka kowa ya kawo gudumawa a kawo ciyarwa saboda Allah qala umar umar yace fa wafaqa malan indi a wafaqa inni wajadtu 8000 dinarin sai dace na samu dinari dubu takwas. Dinari ɗaya yanzu dubu kusan dubu ɗari biyar ne, dinari ɗaya. To ya samu dinari dubu takwas. Sai na Umar. Kultu, kullu khairin ja yasbiquni ilaihi abubakar wal yawmu la budda an asbiqa ababakar yace duk alkhairin da aka yi magana sai abubakar ya riga ni to yau ba makawa zan tsere wa abubakar tun daga shi na samu dinari dubu hudu saboda haka yau zan wuce abubakar shikenan sai na umar sai dauki arba ya raba biyu ya dauki dinari dubu hudu ita ja'altuha fi sabilillah wa arba afqaituha li iyali guda hudu kuma sai in barwa iyalina yadda ya tafi wurin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce Umar me ya faru yace a nisu ma indi na kawo arbatu alafi dinarin rabin abin da ke wuri na manzo Allah yace Allah ya albarka da abin da ka bari yi ya karbi abin da ka kawo sai ga sai na abokar ya zo faja abubakar faƙala kullu mali min min min almal sadaqatun fi sabilillah sai sai na abubakar ce duk abin da yake wuri na na dukiya duka na bada shi sadaka saboda Allah. Duka na bada shi sadaka saboda Allah. Bakar Rasulullah ma ta baƙi li iyalik. Saboda manzo Allah ya fitarwa Umar maganarsa, me ka barwa iyalinka? Ka ce duk abin da ke rinka bar, me ka barwa iyalinka? Sai ce musu, yace masa, yakfihumul yakfihumullahu wa rasuluhu. Allah da manzon Allah ya ishe su. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بينكما ما بين كلمتيكما manzo Allah sai ce tsakaninka kai Abubakar da Umar kaman tsakanin maganganunku ne wannan ya ce ya bar iyalansa rabi wannan ya ce ya bar iyalansa Allah da manzo Allah to tsakanin matsayinku tsakanin irin maganganun da kuka yi yace to hada innahu afqani sama inda huli iyali kaga wannan ya bar darbin abin da ya mallaka ga iyalinsa وابو بكر قال يكفيهم الله ورسوله ابو بكر كما ياتي الله لما زر مسلم قال عمر والله لا اسابقك بعد هذا اليوم ابدا سينا عمر يقول والله دي يوم زن قرا سيري da kai ba zan ƙara musabaka da kai ba rige rigen aikin alkhairi ba na san kawai ka wuce ni saboda haka ana son gifta shine idan wani alkhairi kai ma ka ce za ka yi ba kuma ka ringa gaba da shi kana hasada ko kuma ga yana yi ka ce a dan damfara ne a ya fauna yake a yankan kai yake yi Allah baya ba arziki sai an yi fa wannan sai kar ka faɗi haka. In ka ga wani alkhairi kai ma kai gitsa ka ina ma kana da shi ka bayar. In kana da shi kuma ka bayar amma kar ka ringa gaba da wanda yake yi. Ba haka sahabbai suke yi ba. A kai ma kana buri Allah ya baka. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba hasada akan mutum biyu. Mutumin da Allah ya bashi Qur'ani yana karanta shi ana Allah wa darafan nahar. yana karanta da rera kiyamul lail alqur'ani kai ma kai buri ina ma kai ma Allah ya baka wannan alqur'ani kai karatun da Allah irin wanda yake yi da mutumin da Allah ya bashi dukiya yana ciyarwa fi sirri wal alaniya bayyane dare da rana a boye da bayyane kai ma kai buri ina ma da kana da wannan dukiya kai ma ka dinga bayarwa haka to wannan in kai gibda kai fata kai ma ina ma kana da shi ka ciyar ba hasara bane amma kuma kada ka kawo gaba kana yi da shi hada dalilun ala abdulati abi bakar ala umar yace to wannan shi dalilin fifikon sayyidina abubakar akan sayyidina umar walakin afdaliyatu min kulli wajhin lam takun illa rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma yace mutum wani ya ji wani ta kowane bangare yace wannan baya samu haiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ni bangare da zaka ce bai ji kowa ba amma sauran halitta idan ka fi wani ta nan shi kuma ya fi ka ta nan ba kamala ba wanda yake kamili ya fi kowa da komai yace to amma a samu wanda ya fi kowa ta wani kowane bangare wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai na Abubakar ya fi sai na Umar ta wani wurin shi ma Umar zaka samu akwai inda kuma ya fi sai na Abubakar ta wani wurin saboda haka zaka samu wanda ya fi mutum 100% ta ko ina wannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a amma ga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa in kana fadilan min jihatin yakun mafdulan min jihatin amma wani manzo Allah in ma ya ci wani ta wani wuri to shi kuma za a ci shi da wani wuri ai wane kaza kaza sai dai kuma matsalan sa kaza to kai kuma wataƙila baka da wannan matsalan kai ma kuma kana da wata matsala daban wanda shi kuma bai da ita kaga ka fi shi ta nan ya fi ka ta nan saboda haka yace wa kana Abubakar galibu alai halul ma'rifa yace sai na Abubakar mafi yawan halinsa halin ma'rifa ne sanin Allah tabaraka wa ta'ala in ba sanin Allah ba da kyakkyawan sika da Allah ba yadda za ka ɗauko duk abin da ka mallaka ka bayar ka bar wa gidanka Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai cikin sanin Allah sai na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ma haka ya faru da shi wata mata ta aiko ba ta da abin da za ta lulluɓu da shi dir mayafi ta aiko ɗanta manzo Allah ce je ya dawo an jima ba abin da za a bashi a zahiri yaron ya dawo sa uku manzo Allah sai ya cire tufafinsa ya bayar a kai mata ya koma cikin gida zauna ba tufafin da zai saka a jikinsa sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah ya kira sallah aka yi ta jira manzon na bai fito ba masu iya shiga gidan suka shiga sai suka samu manzon Allah zaune ba riga me ya faru gashi gashi an bawa Allah kuma ga wannan karfin amincewa ne da Allah tabaraka wa ta'ala za a iya wannan a yace to saboda haka shi Abubakar ma'arifa ta yi tasiri a cikin lamarinsa arifi ne masanin Allah ne na gaskiya wa Umar galiba ne halin shari'a shi kuma Umar shari'a ta shi karfi a cikin lamarinsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza talaka fajjan talaka shaydan fajjan ghayra fajji sai na warbai ya hada hanya da shaydan saboda zafin sa a shari'a yana bin hanya shaydan zai canja hanya shaydan bayya yadda su hada hanya tare da Umaru saboda haka shaydan ma tsoron sa yake ji shi yasa mata suna kida suna abubuwa gidan manzo Allah yana shigowa kawai sai suka shiru Allah sai ya dariya ce Umar shi dan ma tsoron kai gari ga matan nan masu shiru suna saboda haka haka lamarin sai ke shari'a a kiyaye shari'a a wa Usman galibi alaihi qariba shi kuma sai na Usman dariqa da ta yi tasiri a cikin lamarin sa wato a ji hanyar Allah da cikin sauki siyasa mu'amala shi yasa lokacin da aka je sulhu biya shi aka tura aka ce ya iya magana ya iya bin hanya da riga dama hanya ya san hanyar da zai bi da kafirai da irin maganar da zai yi saboda haka shi kuma abun da yafi tasiri kenan a cikin lamarinsa wa aliyu galiba ne haƙiƙa shi kuma sai na ali haƙiƙa ta fi tasiri a cikin lamarinsa haƙiƙa ma nan haƙiƙa ne la ilaha muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wato matakin ta na ƙarshe dama tana da mataki guda uku la ilaha la ma'budu bil haqqi illa allah ba abun bautawa da gaskiya sai allah shine matakin ta na farko matakin ta na biyu la ilaha illallah la maqsuda bil haqqi illallah ba abun nufi da ibada abautawa kowa wanda ba wanda za a nufa da ibada sai Allah ikhlasi kenan na uku la ilaha illallah la mawjuda bil haqqi illallah ba wani sanan mai na gaskiya sai Allah to hakika shine fi tasiri a cikin halin sai na Ali malamai suna bada misali hadisin wanda ya karbi bashi yaje ya karbi bashi wurin wani yace wa shaida yace Allah nan. lokacin biyan bashi ya zo dama ya tsallaka kogi a kai ya zo babu kwalikulun da tsallakar da shi irin sai ya zai yi kawai sai ya ce Allah yau muka yi alkawari da wani saboda haka ga dukiyarsa ya kai masa sai jefa cikin teku haka wannan hakika ne da ya jefa shi da wani kifi ya haɗe shi kuma wancan an fito su sai a kama wannan kifin suka ce a itace ne ya fada cikin itace sai ya fito itace bakin kogi sai ya ɗauki wannan itace ya tafi da shi yana zuwa yana buɗewa sai ya samu saƙon wannan a ciki da rubutunsa da kuma dukiyar da ya karba bashi kaga wannan hakika ne in kana da cikin sanin Allah tabaraka za ka amince da Allah to wannan zaka yi to shikenan kuma bayan wata rana sai ya ƙara tare irin wannan kuɗin sai ya hau jirgi kuma shari'a kuma shari'a ta ce ka ba mutum hannu da hannu ba wai ka jefa ba sai ya hau kwale kwale sai ya same shi yace kuɗin ka ne na kawai ai sakon da ka turo ran nan ya iso ga rubutun ka gashi kaga duk da yayi hakikan amma kuma sai ya bi shari'a kuma ya ga hakikan nasa ta yi ko ba ta yi ba to saboda kai sai Ali lamarin sa hakika ne tafi wa in kana kulluhum kamilan fi jami'il umuri duk da kowannen su kamili ne a kowane bangare fa ba wai an ce wannan na yafi kaza ba wancan din bai da shi bane a'a ko wannan yafi karfi ta kaza ne amma duka suna da kamala cikin waɗannan abubuwa duka al-arba waɗannan abubuwa guda hudun falihaza abubakar wa abdulus sahaba sai na abubakar shine mafificin sahabbai walakin yubdilu ba'd as-sahaba fi ba'd al-ashiya amma wasu sahabbai sun fi shi wasu abubuwa in ka zo magana huffaz ma da ta qur'ani a cikin sahabbai baya ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar bai fi ku da komai ba sai da wani abu da ya zauna a cikin zuciyarsa shine soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da abin da yafi sahabbai da shi wanda idon nas mutafawitun sai yace zaka samu mutane sashin su wani yafi wani suna fifitan juna sajidu hadha kamilan fi wajhi naqisan min min hadha alwajhi zaka samu wannan kamili ne ta kaza ga karatu ga kaza ga kaza amma kuma bai da hakuri kaga naqisi a wani bangare za ka samu ni kuma mu'amala mai kyau ga haƙuri ga kaza ga kaza amma bayi da kaza ya ce to haka za ka samu mutane ya ce za ka samu fa'iƙan fi haza wajen wajuhul khairi kasiran ce ɓangarorin alkhairi suna da yawa kullum ma yi wasu kul insan ya kunu huwa babu duk inda Allah da da kai zama ta ɓangaren tafi ƙwarewa to shine kofar ka da Allah ya baka ka rike wannan kofar hannu biyu tajidu abdullahi fata Allah alaihi fi sala zaka samu ni bawan Allah Allah ya sauka masa ya masa budi a sallah sallah dai bata bashi wahala salloli ta yayi sallah barilla ba ta barin sa jinjami da dare ta shi ta salloli wala miftalahu fi siyam amma in yi maganar azumi sai kai ni fa ibada da yunwa sai a hankali in dai Ramadan ta wuce to kaga ya samu na kasa ta wannan kuma amma sallah kam goni ne amma azumi in masa magana sai ce kai shi baya azumi sai Ramadana kaga naƙisi ne ta wannan sannan za ka samu wani kuma wani fita alai fi siyam wani fita alai fi zikirullah za ka samu wani kuma yana azumi litini alhamis kullum yana azumi ko yana azumin annabi dawo da yau yayi gobe ya sha amma idan ka zo maganar zikiri ina ba za ka same shi yana zikiri ba ba yawan zikirin Allah kaga ya samu kamala ta can ya samu na ƙasa ta nan ita mun fita alai fi zikir wani fita alai fi za ka samu wani kuma zakiru ne ma in dai zikiri ne amma in yi maganar sadaka to shikenan dai zakiri ya sha kwana ba za ka same shi cikin sadaka ba yace wa man futiya lahu fi sadaqati wa lam talahu fi tilawa zaka samu ne kuma ana maganar sadaka yana gaba amma ana maganar tilawan alqur'ani to in an zo raba ma zai tika in dai babu na kasa kam a bari kawai haka ba ba da wannan ba bude masa wannan kofan ba kullu man fataha Allah kullu ma fataha Allah alayka falzam zalikal babu faqat tajidul khaira Allah tajidul khaira duk inda Allah ya bude maka kaga kai kana da kokari akan kaza to ka riƙe wannan abun hannu biyu zaka samu alkhairi a ciki nan ne Allah ya sa baiwarka to in ka rike shanu biyu to za ka fi mutane da yawa ciwon nan saboda shi ta nan baiwanka yake ka rike shanu biyu za ka samu alkhairi Allah wa habba min al-abdi an ya'mal al-khaira faqat abinda Allah yake so ga bawa ya aikata alkhairi kadai ba dole sai ka yi kaza ba wani yayi kaza wani alkhairan suna da yawa to kai in ka gane kofan da Allah ya bude mana alkhairin da suke iya yi to ka ci gaba da wannan din ka rike shanu biyu kar ka ce dole sai ka yi kaza ka yi kaza sai zama ka bata igiya wato abin da yake so ka daure bai dauru ba abin da yake bukata duka bai samu ba to saboda haka sai ce to mutane mutafawutai ne sun fifita ne faf'al alkhaira allakum tuflihun Allah tabaraka taala ce ku aikata alkhairi tabbata ku samu rabo kadhalika kama yubayyinu lakum ma dhukira kamar yadda aka bayyana mana wannan abun da aka ambata yubayyinu Allahu lakum ayatin allakum tatafakkarun Allah tabaraka wa ta'ala yake bayyana mana ayoyi ko za mu yi tafakkuri za mu ji tunani وفي كل شيء لوات ذل على وائل في الدنيا والآخرة za ku yi tafakkuri a cikin lamarin duniya da kuma lamarin lahira Allahu bayyana a kullu ayatin li yakuna al-abdu mutafakkiran fi jami'il ahwali Allah ya bayyana kowace aya saboda bawa ya zama kowane cikin lamari yana tafakkuri fi duniya wal akhirah duniya da lahira fa tafuduna bi aslahi lakum fihi ma sai ku dauki abin da zai zama yafi dacewa da ku abin da ya zama yafi wato kitatuwa gare ku Allah tabaraka wa ta'ala ayatu aqsamun ayoyin Allah tabaraka wa ta'ala suna nan kashi-kashi. Ayatun bahirat, akwai ayoyi wanda suke a fili, kamar me ya ce kalmujizat, kamar mujizozi, mujizozi da Allah tabaraka wa ta'ala, wato suna nan a kamar mujizozi, wa ayatul khariqatil awad da kuma ayoyi wanda suke keta al'ada, karru'ut, kamar tsawa da ake yi, walburuk da kuma walkiya da ake yi, wa nuzulul madar da kuma saukowar ruwa daga sama. هذا كلما تجد عند العبد يعلم أن هذا الآية يتي دو wannan كلما تجدد عند العبد duk lokacin da wannan ya saban to aka ƙara maimaita shi bawa ya san wannan aya ne na Allah tabaraka wataala wa kusufu shams da kisewar rana da wata ila ghairi zalik yau ma wata ya kisse amma da yawa da asuba mutane ba su lura ba to saboda haka waɗannan abubuwa duka ayoyi ne daga cikin ayoyin Allah tabaraka wataala yace duk lokacin da suka faru mutum zai gane cewa ayar Allah ne watun wa ayatu fi kulli zarra la tajidu zarra fil wujudi illa wa hiya min ayati Allah tabaraka taala yace ayoyin Allah suna nan dukkan halitta daga gani duk kwayan zarra daga gani akwai ayan Allah a cikin ta ba za ka samu wata zarra ba sai akwai ayan Allah cikin ayan Allah cikin ta saboda haka wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun a duk abin da ka gani akwai aya da yake nuna cewa Allah tabaraka taala shi kadai ne kamar yadda Ibn Mutaz yake wannan baitoci yake cewa fa ya ajiban kaifa yusil ilahu am kaifa yujidu wal jahidu abun mamaki ta ya mutum zai saba wa Allah ko wanda zai musa samuwan Allah ya musa samuwan Allah alhali kuma komai yana nuna ma cewa Allah tabaraka wataala shi kadai ne fal insan a shi mutum al'aqil mai hankali la yara shay'an illa wara'a ayat tafakkur fi dunya wal akhirah dan adam wanda yake mai hankali duk abin da ya kalla sai ya ga wurin da ya kamata a yi tafakkuri a cikinsa a lamarin duniya ko a lahira fa inna duniya urwanul akira domin ita duniya adireshi ne na lahira daga duniyar ne zaka samu riskan lahira take ba da alamar lahira wa zahiru urwanul batin abun da gani a fili yana nuna ma cewa fa to akwai wani abun da yake boye tunda komai abu da ne in kaga abu zahiri to akwai abun da yake badi ne fa idza ra'aita shay'an jamilan duk lokacin da kaga abu mai kyau yuskirika bi hurul ain sai tuna ma da hurul ain wa matul janna a da abin da yake cikin aljanna abin da yake cikin aljanna mai kyau ne to kana gani abu mai kyau sai ka tuna da lahira kaga kenan ya tuna ma au zikiruka ala min zalika jamalullahi tabaraka wa ta'ala waji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma idan kaga abu mai kyau ya tuna ma jamalar Allah inna Allah jamil yuhibbul jamala Allah in ana maganin jamala to shi jamal yana da jamala sannan yana son jamala ko ka tuna fiskar sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ka tuna wannan wai da la ta shay'an qabihan idan kuma ga abu mummuna tazkur munkaran wa nakiran duka tunda munkari da nakiri wanda suke zuwa mutum cikin kabari da wani irin sifa mai muni wai da sami tarin da zikrar da idan Allah tabaraka ta'ala idan ka tuna ka kaji wani raddi sai ka tuna akwai wanda Allah ya musu raddi wato ya mai da su wai da ra'ayta qabulan yaskuri ka bil qubuli inda Allah tabaraka ta'ala idan ka ga wani ya samu karbuwa sai ka tuna karbuwa a wurin Allah shine babban karbuwa wai da ra'ata gibalan iskar kai balala idan kaga fiskantawan mutane zuwa ga wani abu to ka tuna fiskanta zuwa ga Allah shine abin da ake bukata wai da ra'ata iradan idan kaga an bijire an an da kai ga barin wani to ka tuna irad iradullahi anka wa yazu billah ka tuna kauda kan Allah ga barin ka Allah ya iradi ya barka ka ne yi tsari daga Allah daga wannan وكلما رأيت من الظاهر فهو عنوان ما عند الله تبارك وتعالى duk abin da gani a zahiri yana nuna ma adireshi ne ko alama ne na abin da yake wurin Allah na badi ne tabaraka wa ta'ala fa li hadha qala hadhihi al-aya innahu yubayyin lana al-ayat saboda haka wannan aya tace Allah yana bayyana mana ayoyi ne wato bi jami'i wujuhiha dukkan fiskokin ayoyin me yasa ya bayyana mana ayoyin da tafakkara fi dunya wal akhirah saboda mu yi tunani a lamarin duniya mu yi tunani a lamarin lahira duk abin da ka gani cikin ayoyin Allah ana so ka yi tafakkuri ka ƙara gane girman Allah tabaraka wa ta'ala ka gane girman Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara ma tsoron Allah ya ƙara ma kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala haka sahabbai suke duk abin da suka gani sai su gane buwayar Allah tabaraka wa ta'ala duk abin da suka gani darasi suke gani a ciki wa fi kulli shay'in lawatin dillahi Allah ala annahu wahid duk abin da ya gani akwai aya da yake nuna ma cewa Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai ne ba ka ringa ganin komai haka kawai baka tafakkuri a cikin sa ba
الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إسلام لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المسلم ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
a kamar yadda muka faɗa wai na hukunce hukunce shi yasa suke da bayanai a Allah tabaraka wa ta'ala ce to kuma ya rasulullah suna tambayan ka akan marayu ma yalqunahu min al-harj fi sha'nihim saboda abin da suka gamu da shi na laifi akan lamarin marayu saboda Allah tabaraka wa ta'ala ce innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi budurihim naran wa sayaslawna sa'ira Allah ya ce waɗanda suke cin dukiyan marayu zulman da zalunci inna ma aratu hasirin ne iyaka abinda suke ce a cikinsu to wuta ne da sannan kuma za su gangara za a ƙona su a cikin wutan sa'ira to da suka ji wannan aya sai mutane suka fara kokawa akan lamarin marayu sai suka ce ma na fa'alu bi amwalil yatama sai za ya zamu da dukiyar marayu to tun daga yadda lamarin abun abun tsoro ne anukriduhu amwalahum bi amwalina fanataharrat aw nazilu amwalahum yanzu zamu hada dukiyansu ne an bamu marayu mu hada dukiyar marayu da dukiyar mu zama mun yi laifi mun ci dukiyar marayu mu tafi wuta ko kuma zamu ware dukiyansu daban ne idza adalna adat muka ware ta daban kuma ta tozarta zama bata samu kula ba ta lalace wa kaifa nasna'u lahum ta'aman ta zamu musu abinci haka za a ta'arraju fi shanil yatama saboda haka sabai su suka dinga tunanin samun laifi a cikin lamarin maraya sai zaman to suna tsoro ko ta ya za ina za su samu mafita sai suka fara tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lamarin marayu Allah ya ce qul islahul lahum ai fi amwalihim bi tanmiyatiha wa mudakalatikum Allah ya ce gaya musu a musu gyara a kula da wannan dukiyar wurin karuwan dukiyar duk abin da ka sani za ka kai dukiyarka ta karo to kai dukiyar sai karo duk abin da ka sani ba za ka kai dukiyar ka ba saboda kaga danja a ciki za ta halaka kar ka yadda ka kai dukiyar maraya da aka baka a ciki in dai ka kai ya tabbata kuma ka san wannan to dole za ka biya shi in ba ka kuma ka ci ka ci wuta saboda ka san za ta halaka sannan kuma ka jefa kanka a ciki saboda haka gaya musu wato duk abin da su gani suka sani wato zai zama ƙari na dukiyar su sa duk abin da suka sani kuma zai zamanto halakar wa ga dukiyar tokar su aikata wato a cikin ainihin dukiyar marayu din a saboda haka idan sun yaka khairun min tarki zalika su hakan su kai dukiyar inda za ta karu shi yafi alkhairi akan a ce an ajiye dukiyar ta lalace wa in tukhaliduhum idan kuma takhludu nafaqatukum bi nafaqatihim idan kuka hada abincinsu dukiyarsu da dukiyarku to ku sani fa ikhwanukum fa hum ikhwanukum fid din ai su ‘yan uwanku ne a addini, kuma wa min shanil aki an yukali da kawo, falakum zalika, lamarin ɗan uwa zai iya haɗa dukiyarsa da ɗan uwansa, da za ku iya yin haka, amma da adalci, da annal insan an ya ji ala mali ya tini hifi mali wa ya fi zulahu hatta idan bala ga da ya sallim lau. A domin hakan shi ya fi alkhairi ga mutum ya sanya dukiyar maraya cikin dukiyarsa ya ci gaba da lura da wannan dukiyar har lokacin da marayan balagar shido ya kai shiryarsa yadda zai iya juya dukiya sannan a bashi wa yuka zulinu nafaqatu wa kiswatu a ringa fitar masa tufafinsa da abincinsa a cikin tufafinsa wa yusibuha alayhi ayi lissafi a kansa amma baqiya yusallimu lahu inda ma yuqawi ya bulagar shido abin da ya rage lokacin da ya girma yayi hankali ya kai yanda za a miƙa masa dukiya sai a miƙa masa dukiyarsa haza huwa asla fi shanil yatama yace wannan shi yafi kyau akan lamarin marayu kuma lokacin da zaka miƙa musu zama da shaidu zama da shaidu dama an baka dukiyar sa kaza saboda haka an juya da duk abin da yake kuma ya zama a rubuce ya zama a rubuce saboda zaka iya faduwa ko ka mutu akwai haƙƙin marayu a kanka a zo maganar raba gadonka kaga akwai matsala kenan aka raba gadonka da dukiyar marayu kai zaka kawo hala cikin kabari saboda ka ci dukiyar marayu ka raba wasu kuma saboda haka yace to kai haka shi yafi alkhairi wato shi yafi wallahu ya'lamu al-mufsida Allah tabaaraka wa ta'ala ya san mai bata wali amwalihim min al-muqalada wanda zai hada dukiyar saboda ya bata musu Allah ya sani in qasd al-ifsadi alimahu Allah wanda duk ya hada don yana son dukiyar nasu ta lalace ko lalata dukiyar su Allah tabaaraka wa ta'ala ya san shi min al-muslih Allah ya san mai bata akan mai gyarawa man qasd al-ifsada aidan alimahu Allah fa yajazi kullu minhuma wanda yake son ya gyara musu dukiyar su ya kula da ita shi ma Allah ya san shi tabaraka wa ta'ala kuma zai saka kowane daya daga cikin ainihin walau sha Allah la ratakum aina da yaka alaikum bitarim al mukhalaqa da Allah ya so ya ga dama da ya kuntata muku da me zai kuntata muku yace ya haramta muku hada dukiyar ku da na marayu kuma yace dole ku kula da na marayu kar ta lalace kaga amma bai muku haka ba sai ya ba ku sauki za ku hadawa inna Allah azizun galibun ala amri Allah mabuwayi ne irin ja kan lamarinsa hakimun fi sulhi gune ne akan hukuncinsa warar shi ga da ta infaq wal yatim qaul rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma a falalan ciyar da marayu fadi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man sana ta'aman wa adara ma'ahu yatiman wajaba lahu aljanna manzo Allah ce duk wanda ya dafa abinci bayan yayi abincin sai ya kawo maraya ma'ana man damma yatima baina أبوين المسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغنى عنه وجب له الجنة البتة wanda Allah ce duk wanda ya hada maraya a cikin abincinsa ya sa cikin yayan musulmai wanda iyayen sun rasu musulmai ka dauke shi maraya ka kula da shi ka ringa bashi abinci cikin abincinka wanda Allah ya ce har ya samu ta'amu wa sharabu abincinsa da abincinsa wanda zai wadatu da shi to kai tsaye yanke aljanna ta waje ga wanda duk yayi haka aljanna ta waje ba yanke ga duk wanda ya dauki nauyin maraya yana ciyar da shi abinci sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafil yatim ka hatini fil janna wa ashara bis sababa al usta yace ni da wanda yake renon maraya kamar haka ne aljanna ya hada tsakanin sabaha da usta manuniya da ta tsakiya ya hada yadda yatsunan suke tare suke kusa haka manzo Allah yake kusa da wadda yake kula da maraya a wa kaifa yaf'al al-mar'u idza kafara al-yatim to tunda mun ji falalansa to idan aka baka reno maraya zaka yi har ya durbuhu ta'diban aw la durbuhu kin zaka masa duka dole daftarwa inda zaka yi danka duka dole daftarwa ko ba zaka dake shi ba li'annahu warada wa'idun shadidun fi darbil yatim domin narkon azaba mai tsanani ya zo akan dukan maraya zulman duk wanda ya sa maraya ko kasi al'arshi ya girgiza to ya zaka yi walakin laysa hadha fi darbi tarbiya wa islahi yace to wannan duka ba ana maganan duka don gyara shi tarbiya ba kar a ce maraya ne a bar shi tarbiya su lalace dan wanda suke da uba ana dukan su ana musu tarbiya mai kyau shi kuma a ce a wannan maraya ne kar a taba shi maraya ne a bar maraya tarbiya su lalace yace wannan ba ba yana nufin haka bane yace ba duka na tarbiya don ya gyaru bane fa inna fa inna rubba li kalmatin a khairul yatim min luqmatin hulwa akala yace da yawa rubba li kalmatin da yawa wata kalma da za a gaya mara tarbiya ta fi loma mai daɗi da zai ci ka gaya masa kalmar da zamanto tarbiya gare shi ka masa nasiya ka shirya da shi kan hanya wani lokacin ya fi da yawa ya fi loman da zai ci fa man daraba hu taliban wa daraba istiqamahu fala haraja fil zalika wanda ya masa bulala don lalatarwa don ya samu istiqama ya tsaya kan hanya yace babu laifi akan wannan wala isma wa man daraba yatim yudafihi faqat fa zalika huwa al-ism wanda kuma ya daki maraya saboda rauninsa kadai ya ji maraya ne baya da uba yasa ya dake shi zurman yace to wannan shi yake da laifi kan abin da yayi saboda haka Allah ya riko da hannun mu ya karba mu dukkan ibadun mu ya sanya mu cikin wanda za a yanta cikin wannan wata alfarman sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za mu tsaya kan wannan aya saboda ayoyi na hukunce hukunce duk suna da bayanai da yawa alhamdulillah na'am